إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin Damagaram jamhuriyar Nijar. yau muna Laraba uku ga wata na Safar hijira shekara 1441 wanda ya dace da biyu ga wata na goma shekara 2019 yau insha Allah dai muna cikin littafin na motsa ta Imam Malik yau za mu yi darasi na 18 insha Allah kayan nan a darasi da ya gabata baya wannan waye maganar tambihi na maganar kiran sallah na 'yan kurakurai wanda suka shahara to duk da cewa ina ga a darasin namu mun yi magana ai lafuzza na kiran sallah illa kurin ɗan tambihi game da wajen ɗan kurakure da aka saba misali inda ake yin kabbarori allahu akbar allahu akbar cewa ya saba ma sunna ka yi allahu akbar allahu akbar ka ƙararraba su abinda yake sunna haɗa kabbar guda biyu tare allahu akbar allahu akbar kenan a haɗa kabbara kuma a yi Allahu akbar Allahu akbar a hada dai kabarorin biyu ka ayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sun ce ya saba ma sunna kamar da yake cikin min karatun na alwaji zai ka magana haka wajen kalmata wani zai kaman istifham alamun istifham Allahu akbar Allahu akbar idan kai da Allahu akbar kaman hanzu baka tabbata ba kana alama tambaya ne shin Allah shine mai girma shi ma'ana shi da kaɗan ja Allah kuran Allahu akbar da kaɗan ja to hanzu kana shakka ba tabbas kana tambaya ne a baka amsa da wajen da wajen kuma wajen ashahadu ashahadu ashahadu ta yi fata kan sauran ashahadu ne kuran ashahadu Allah ilaha illallah ba mai fata ashahadu kuma wajen wasu suna shi ba abubuwan daɗin murya ana so abu ƙa'ida ba kun daɗin aiko da yawa suna kula da daɗin murya zaƙin murya su manta da ƙa'ida mutum zai jawo ta kabbara allahu akbar allah ba shi ake ba da ba ba wannan ba ka su ba shi donin ba ba ita kalmar sunu jalala اسم الجلالة بقى ميجا سمد حركتان الله أكبر بقى جان الله بي بارو جا بني بوانا كو دا مسيح ميو كو مغمي بقى جان الله ديوا الله أكبر الله أكبر بارو جا بني بديوا اسم الجلالة إيا نان قايدة شي dalilin da ɗin ba mai dogon ja haka wajen inda ma za a iya ja wajen أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله ما كنا وجع الله إيانا دا وجع حي على الصلاة توني دا كنا حي حي على صلاة باتا صلاة صلاة أوناني باتا صلاة ها صلاة hayya ala sala kuma kai hatara wajen tsayawa ka tsaya da ha ka tsaya da ha ha darmi an ce ta kulce darmi ha ta darmi ha ce sakina hayya ala salah nan kana ija hayya ala salah amma a ji aisha alafin salah salah a ji ha da tsarmi a ƙarshe amma hayya ala salah ce kuna ne bai da alama bai da mana dai hayya ala salah ai kokarin tsayawa da ha da tsarmi hayya ala salah hayya ala falah فلاح ده حق رمي انت هو سما حق رمي با حي على الفلاح فلا داجي نه فلا حي على الفلاح كزو زو داجي زو داجي فلا داجي ne fala kenan iya bukata da kware a tsaya kurin a koya a tsaya a zamana a koya akwai ba magana ja ba magana kuma wani matsayi murya don ka yi daɗin murya kuma ka saba ƙa'ida eh kuma bakin cewa Allah masu ji kuma abin da ya hudu za su hudu illa wajen mun ce wajen hayya ala sala hayya ala fala anan shi mai ji zai ce la haula la quwwata illa billah sai kuma magana ta da iqama ita ma yanda aka hudu illa magana da muka asati da ya gabata ita iqama babu nasi sarihi sahihi wanda ya kawo kokoyen mai kiran sallah shi za su malamai suna kiyasi da kiran sallah ta da ya kama babu nasi sarihi wanda sahihi kuma wanda ya kawo koyon mai ta da ya kama koyon mai kiran sallah nasi ya zo kan shi to mai ya kama koyon shi wasu malamai na kiyasin kiran sallah da ya kama sai ana ma'ana iya yi wasu ta gaskiya tun da ba nasi karar da ka samu an yi kurin babu shi wanda shi ne zai wurin ba wuri ba da nasi zahiri wanda wani magana za ka ta ba haka bane baka ba nasi sari da ya kawo shi kuma nasi da ya zo ma kan shi na wajen idan mutum ya karka mutu sala ka ce a kama Allah wa adama wannan ruwa ta zo amma bata zama bata inganta ba a kama Allah wa adama eh kenan dai a takaice wannan shine sai a wannan kuma Muhammada kuma shahada anna Muhammada shi ma da ganshi an أشهد أن أن محمد رسول الله أكون نون مشدة أكون ميم مشدة أشهد أن محمد رسول الله إيه أن محمد رسول الله رسول الله شما رسول الله كاس لا رسول الله لا كم باب كقولين أشهد أن محمد رسول الله أجعل الله الله kenan aka dai wajen kuma karka mutu su zaka kamsar karka mutu sala diyan da abin juya ba bai wace karka mutu ba ta dokuwa karka mutu ko karka mace sala kaga kalma yaka ta illa abin da yake dalilin wani ƙa'ida ta larabci bai wa ayi ayi mata ƙarimi ko a mata rafa sai dai kurin qad qamati sala qad qamati sala qad qamati sala ken ba mata tune ba mata ti ne kuna ti ne kada kamati salatu kuma in za huce kada kamati sala in za ka huce kada kamati salatu ne salatu ne amma da rin tsayawa ya ce kada kamati sala kada kamati sala sala naga sai kuma menene shi da kurin ayi hatara da balle wajen maddakin nan wajen ƙara maddana da Allahu akbar akbar ka gani aka akin allahu akin akin ɗari allahu akbar kuma bar ba ta bar kawai sai allahu akbar ba ta bar ba a wa bakin madda bar ne kun allahu akbar aka ba da zuban abubuwan an gyara in kurakure da kun wanda babban abu dai kun mai kiran sallah saboda ladin da yake ciki a je a zamana a koya ka yi a gaba wanda ya iya ya tabbatar ma da haka ne sai annida an yi magana da ɗai haka ne ladan kai kanka baka haka ake ce a hausa ladan kai kai kanka me yasa sau abin abin ba kowa ke shi ba can kai wanda muke yau da gari wanda bai abin yi shi yasa kenan kai da baka dama kai da dama ka zo kai gurin shi yasa ba a kulawa da gyaran shi shi mun bayyana kan shi ba ta hayya kun hayya ala sala kun hayya ala sala shi ba ja ruwan mun bayyana ba ja ba hayya kun hayya ala sala hayya ala fala haka ne gaskiya shi ne bai san aiki dan lada to ya tsaya ya koyi yadda ake gaskiya kurum sai karatunmu za mu tashi annida'u fi safari wa ala ghairi wudu za mu tashi maganar kiran sallah a cikin bulaguro kuma da yin shi ba da arwalla ba kenan ana iya yin shi babu arwalla wanda yanwa cewa malami duka littawai na irin wannan malamai na fiƙi balle ta hadisi mutum zai tarjama tarjama da malami ke yi irin wasu imam malik wasu imam bukhari kamar fikirunsu ne a nan yanzu da ya maka babe annida'u fi safar wa ala ghairu wudu kenan mas'ala ce zai ka maka iya tabbatar ma da maganar matsayin kiran sallah a bulaguro ana yi ko ba yi da maganar kiran sallah babu arwalla a kiran sallah kama za mu ga a wannan maganar za mu ga da wa'annan ababe ko babu tabbas in mun tsaya mun ji ba za ku aluru a hankali wannan magana ta biyu a cikin nassin da za mu karanta babu babu abin da yake da alaƙa da maganar kiran sallah babu arwada amma mu ji me yake cewa haddathani yahya an malik an nafi anna abdullahi ibn umar adana bi salat fi laylati fi laylati zata farjin wa rih faqala ala sallu fi rihal thumma qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال abinda yake bar labarin Abdullah bin Umar wannan nafi ke cewa adzana bi sala yayi kiran sallah fi lailatin zat bardin wa rih yayi kiran sallah a cikin wani dare wannan daren ga sanyi kuma da iska faƙal sai ce ala bayan kenan kiran sallah ita sallu fi rihal ku yi sallah a inda kuke kowa a masarkin shi sun maƙal kuma sai yake cewa inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana ya amurul mu'addina إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال yace wannan abin da yayi yace ka so ka musu dalilin shi na yin haka yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya amru muaddina iya umurtan mai kiran sallah a wani hali idza kanat lailatun baridatun zata matar in a cikin dare mai sanyi da ruwa iya umarta mai kiran sallah ya ce ala sallu fi rihal ala sallu fi rihal kenan idan mai kiran sallah ya kiran sallah manzala iya umarta shi ya ce nan menene masala ce ta asalin kiran sallah ana cewa hayya ala sallah ku zo zuwa sallah shi mana kalmar hayya ala sallah ku zo to anan ruwaya abdullahi bin umar shi yanzu bayan da yake a nan ana wannan magana ta kuyi sallah a gida ba tsakiyar kiran sallah ba ana yin ta ne bayan an ƙare kiran sallah sai ce sallu fi rihalikum sallu fi rihal shi abin da imam malik yake so ya kawo a nan nan duk da ya yi magana shi a nan ya ambaci abin da ke ambaci a dare mai duhu a dare kuma ga sanyi ga ruwa amma shi kuma ya yi wannan abin a halin ba ruwan ba ne kurin sanyi ne da iska an ce nan tabbatar da maganar kurin uzuri yadda uzurin da ya sa dalilin ruwa aka ce ba an mutu ba a yi sallah kowa inda yake haka kenan ko da iska ce da sanyi kadai ana yi shi nan fikin abdullahi bin umar misali ga abin da yawa kana yayi ko ga abin da yake yi akan ruwa da iska kuma ya ambaci dare za a can to wannan mas'ala akwai masu ganin cewa wannan kalma ta sallu fi rihal idan aka yi kiran sallah an aka zo hayya ala sala da an zo kenan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah atasallu fi rihalikum sallu fi rihalikum to yanzu kai da magana wasan kai larauci ne kai ko ko ladan ya ce ku yi sallah a gida ku yi sallah a gida mun ta zaka kuma sabuwa kuma to wannan abu ne biyu kamar ta ce kowanne ya zo ruwa ibn umar ta kawo a ƙarshe wata ruwa ta bin abbas ibn abbas haka ta wakana da mai kiran sallah ya zo wajen hayya ala sala sai ce ya sa wannan kalma sallu fi rihalikum maimakon hayya ala sala ya dauke ta yasa sallu fi rihalikum kenan akan haka ganin halin mutane da jahilcin addini kuma abu ya tunda ya halitta ayi kenan irin wannan ayi shi a karshen shi ya dauke shi ba rashin rikici ayi a karshen kowa su aka yi kai jama'a kowa sallah gida ba damuwa amma idan ka wani kalma tsakiyar kiran sallah matsala ce a samu ya kamar ka canza harfin kiran sallah kuma ka hausa amma ka a ƙarshe ko ka yi ba mai rigima kina ya yi zama munasib kuma ka saba sunna ba amma kowanne da za ka larabcin aji kowanne ya zo don ruwa bin abbas bukada ka ta musulma ka wuta duk da wannan kima zama bukada ka wuta nan ana ta kira maganar jawazi ne na yin kowanne kin wani lokaci ana iya yi wancan kin a tsakiya wajen mai kwanta hayya ala sala a ce ku sallah gidajen kenan menene in sai ana ruwa ka ci koyar zama zalaci ta a suna an tsaye da lokacin sallah ya shiga amma an ɗauke ma kowa kowa sallah inda yake shi ne magana kenan kuwa kowa ya sallah inda yake kenan ba a sa kumcin fitarwa cikin ruwa a zo masallaci shi ne asalin wannan rufusa kenan kenan nan iya karantar da mu an ɗauke wa mutum wajibcin sallar jama'a in akwai ruwa ko iska da sanyi magana kenan to ba ta laifi bane ma an dauke maka dai amma rukusa ne mutum ya ce laifi a shi ibn abbas kin asusi sallah amma ce jama'a kana wani gudu bukanin kowa sallah inda yake kenan ba laifi ba amma dai an dauke wajib shine kuma magana dauke kumci wanda ka zai iya zawa da rigar ruwa wani zuwa cikin motar shi ba matsala komi ba wata kwarma zai zuwa yanzu ba ma a matsala komi shi ne ba wajibi in baka zo ba ba a ce a kabar jami'i kayan laidan asar zuwa jami'i wajibi ne wajibi ne sunna zuwa jami'in sallah wajibi ne mutaka ba uzuri manzo Allah ya ce masu da dafa namiji halaka ta lahu lami udun ko duwan da jikin sallah bai amsa bai amsa mai kiran sallah ba bai sallah amma an ci illa bil udun sai dan udun kenan mutaka ba udun komi dole ka sallah to amma kenan a wannan dalilin ruwa ko iska mai sanyi uzuri ne na rashin zawar jami magana kenan kwar haka cin nan ya ɗaya ne kamata manzil kenan a yi sallah ko ya sallah inda yake masaukin shi dan shi ma bin abbas da yayi abin sai da kaza ko yayi mai irin kaluto me wannan kuma sai ce yayi wanda yayi ne wannan abin sallallahu su ma kenan shi ma rashin da abin ya samu ya samu kaunin bugun kallo ya ya zaka kuma ya ce wanda yayi ne yayi haka masala kenan shi sa kai kenan da ta kashe ba lahi bane ba wa haddathani ce don ruwa bayan inganci kuma Imam Bukhari ma kawo ta da makaranta ki حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح فإنه كان ينادي فيها ويقيم وكان يقول إنما الآذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه نعم فكهم عبد الله بن عمر كان حديثي نيمو في أما صحيح يا إنجانتا عبد الله بن عمر ahalin tashish ahalin ahalin shi kana la yazidu ala liqamati fi safar bai kara in zai sallah bulaguro kun kama yake bai kiran sallah bai kiran sallah a bulaguro illa illa fi subh ya sallah asuba asuba yayi an sallah ce wanda take wani ya barci yayawa kuma an ce idan ba muzala ya kai hari gari iya tsayawa isa ba ta yaji akwai kiran sallah ko babu dai a san musulmi ko ba musulmi a takaice dai wannan shi yasa dai asuba yake yanta fa innahu kana yunadi fiha wa qim sallah asuba ne kadai yake sa a yi kiran sallah kuma a tada iqama yayi kira kuma tada iqama wa kana yaqul iya cewa kenan me yasa bayin kiran sallah a sauran salloli ya ce innamal azanu lil imam allazi yajtami'u an-nasu ilai ai da mun kiran sallah ana yi ne ga limami da ake taruwa matattaran mutane ta dan a zo a taru a yi sallah kuma bala gurin da cikin babu wata kowa mu ne muke da yin wannan shine fiqihun abdullahi bin eh illa in ce fiƙihu za ta karantar da mu da maganar halicci amma ba korewa ba yin haka ne bin umar bai kore mana yin kiran sallah a bulaguro da makaranta baya magana ta ko da kai da dabbobi ne kai ɗaya makaranta baya ko kai kiran sallah to kaga ina ga maganar hada jama'a to amma wannan iya karantar da mu wanda fadala ce a koro mu idan mutum bai yi ba ba a zargin shi magana ke na kura wajibcin kiran sallah kenan sai inda yake da jama'a matattara amma haka cikin bulaguro ba wajibci amma halaka ne kuma ga fadar da muka a baya ta cewa duk abin da zai kiran sallah ku zai muku shaida kuma za mu gama wata fadala daban ta kiran sallah a cikin daji insha Allah sai ya ce wa haddasa ne ya haya an malik an shan bin urwa أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقيم ولا تؤذن كندا نعم سوى كامك أبن كنا أبني وندي كنا جائز يتي مشي جعروا كتوا يتي يكتم هشام النش إذا كنت في سفر إذا كان تكيم بلاغرو fa'in shi in kaso kana da dama idan kaso an tu'azzin tuƙim in kaso ka yi kiran sallah ka yi kama wuce fa'alta ka yi nan ya kama kwanar magana daga ɗauka wacce da umar ya yi kamar ya aka yi laifi umar shi bai ba bai yi da daga ɗauka laifi ne yin ya kama kwanar ruwa a ya ce mishi idan kaso ka yi kiran sallah ka yi kama ka kuma ya ce kuma in kaso wanshi faƙim in ka zo kuma kurin faƙim ka tada iƙama kaɗai wala tu'ajjir kada kiran sallah kana kira ya karantar da mun fiqihun kenan wajibi ne aka ɗauki amma iya nan musharu ne ana kiran sallah abu dabu qala yahya yahya ke cewa sami'tu malik naji malik ya kula iya cewa la ba'atha an yu'adhdhina ar-rajulu wa rakib babu laihi mutum yayi bulaguro ka yi kiran sallah iyakan abin hawa don nan akwai masu ganin ba'ayi masu ganin laihi ne a ta cikin sabai akwai masu ganin haka nan lalle asali kiran sallah ne ba wulagarin ba sauka ake yi a tsaye ake shi to amma shi imam malik iya ga misali ke dan bulaguro wanda aka ce ya dama kiran sallah wannan kiran sallah iya saman dabba shi ma sai ba ya sako kasa ba zai shi nan fikin imam malik وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه كان يقول من صلى بعرض بعرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال وأن رواية كما كرمتها تا عروة ديكي تيما هشام in kaso ka yi kiran sallah ka tada ya kama a balagoro in kaso kurin ka yi kama kaɗai hadisi ne sahi amma makato amma ya inganta wannan kuma shi ma hadisi ne makato cewa zuwa ga tabi sai ibn musayyab ke cewa man salla bi arad bi arad falatin duk wanda ya salla me fala wurin da babu shirka wurin daji ungurmin daji wanda ya salla a daji da ba komi tsara to idan kai wannan salla yace salla an yamini malakun wa an shimali malak mala'ika a damaka mala'ika a gunkinka wannan dama abin sananne an san muna da malaku guda biyu ko sai talakar mutum na ko an yamini wa shimali ka'id wannan na raqibu atid in kai sallah a daji akwai mala'ika guda biyu a damaka ɗaya a gunkinka ɗaya a dama ɗaya a hagu ya ce wannan kai sallar ka haka to amma ya shimi suke ma ya saka ma fadar da kai sallah wannan haka kun ka sallar ka idan ba ki da sallah fa'ida addana wa aqama sala idan kai kiran sallah a dajin kuma ka tada iqama salla wa ra'ul malaika amsalul jibal mala'iku misalin duwatsu kenan jewa za su taru su yi sallah a bayan ka shi ne nan kinan fadala da ka anan ta ya kiran sallah ko a cikin daji ne can ma dai ruwaya dai ingantatta da sai ingantattu mun karanta baya da nan sallah salama ya tabbatar da in kai duk abin da ya ji muryarka zai maka shaida gobe kiyama wannan kan shi ya isa maka fadala sai kadarus suhur minan nida gwalgwadon mana gwalgwadon cin abinci an aka yi kiran sallah a wani halin kira ne za a yi sahur kenan sahur gwalgwadon wani lokaci ne tsakanin su kiran sallah حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا وشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم إذن حدثني يحيى عن مالك رواية هيا كيتشوى مالك يا باشا وانا حديث وانا لاباري شكونا عبد الله بن دينار شكونا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر كيتشوى من زع الله صلى الله عليه وسلم قال يا هل انا مغنى شوى يا تمس ان بلالا ينادي بليل بلال iya kiran sallah a cikin dare fakulu wa sharabu ku ci ku sha kinan dan yayi kinan ba ku hasa ci da sha hatta yunadi ibn maktum har sai kinan gaya kuna cin kuna shan kawanku har sai ibn maktum kinan wannan makaho ya yayi kiran sallah tukunkutse da ci da sha mun ji lafazin ko daman ya inganta kuma ta imam bukhari ya kawo wannan lafazi wannan hadisi hadisi na biyu wa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna bilalan yunadi bilailin fakulu wa sharabu hatta yunadi ibn ibn umm katum قال وكان ابن مكتوم رجل رجل عامى لا ينادي حتى يقال له أسبحت أسبحت wannan ruwaya ta salim zuwa daga abdullahi bin umar baban shi kenan abdullahi bin umar iya cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wannan ruwaya bukhari ya kata musulmi kawo ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yunadi bilal bilal iya kiran sallah a cikin dare fakulu wa sharabu ku ci ku sha don ya kiran sallah hatta yunadi ibn maktum sai ibn maktum ya yi tukon kenan za ku kame ƙala yake cewa kada ibn maktum rujul ama ibn maktum mutum ne makawo to don ka san waye ibn maktum mutum ne makawo wani mutum ne makawo wanda layu na da shi da asali hanga mai iya jira bai kiran sallar shi kan ce mashi asibata asibata kawai gari kawai da gaban gari yawai tukon yake tashi yawan wani shi ne asalin jigon mas'alar da mai ake tseda kiran sallah a wancan zamani yan wa bilal ya yi wani hali farko asalin kiran sallah bilal shi ne mai kiran sallah a lokacin nan kiran kiran sallah guda ne bai kiran sallah sai garin Allah ya waye asaba ta yi ta warko na kawo an kawo ta ruwa bilal ya kiran sallah gari ya waye ko ya kiran sallah kitan fajr wata ruwaya suka sabu suna sun karuwa suna bi dawud ne cewa ya yi kiran sallah wata rana su suna bi dawud ya yi kiran sallah ashe gangarin gida ke bi lura ba da kyau alfijir ba ta keto ba yayi zan murgulu shi ya kiran sallah ta keto ya kiran sallah bayan a ce a lokaci bai ba ya kiran lokaci lokaci ba ya manzana ce koma kai sanarwa ala innal abda ranam kai sanarwa kenan wannan abin da kai kuskure ne ma'ana kamar shagala ce ta ambarci da kika kenan dan kasi sallah kai sanarwa kenan barci ne ma'ana abun abun yigin barci da kika kai kai kiran sallah lokacin da kullun shi da kiran sallah bi kiran sallah hijran Allah wayi hali na biyu lokacin da aka gama da wannan ibnu ummak tumki wannan sai zaman su annabi ya raba aiki ya raba kiran sallah guda biyu kai bilal ka yi cikin dare shi wannan ya yi bayan garin allah ya waye ba a saba ta yi kenan shi sa da harko sai akwai ruwaya mai muna magana muna salata ko kaga nan zai ɗauke mana shubhar masu ganin a salatu don akwai shubhar da akwai ta akan wasu na magana a salatu a ƙarshen lokaci kamar da suna hujja ana yi ma a makka a saudiya ma haka ake ba abin da na saudiya akwai ruwa cikin sai ibn huzaima haka cikin sunan ibn majah haka cikin sunan abi dawud eh bangare na abu mahzura shi abu mahzura cikin sunan abi dawud ruwa ta inganta ka haka iya hudin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allamna al'adhan ya karantar da ni kiran sallah sai yake hudin kiran sallah zan ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala to yace amma idan a wajen yace iza kana fi fi ula min al-fajr yace as-salatu khairu min an-nawm cha fi al-awla min al-fajr ko wato fi al-ula min al-fajr kenan a kiran yace annabi ya karanta mun a kiran sallah na horko na asuba ina cewa as-salatu khairu min an-nawm wannan abu mazura ladani ne a makka he bayan an ci makka maksa shi amma ce manzo Allah ya koya mai yin as-salatu a kiran sallah na horko kusan mai shubhar masu kawo irin ra'ayin saudiya cewa ana yi a cikin na ƙarshe mu suka ga tawili ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ake cewa zan awwal ai ya ce ya magana cewa ya kirayi ikama da kiran sallah kamar da ke cewa baina kulli azanain salah tsakanin kullu kiran sallah bi akwai sallah kai manzo Allah ya ambaci ikama da da kiran sallah kenan anan ma da aka ce kiran sallah farko ana nihin kiran sallah ƙarshe ne tunda ikama ma kiran sallah ce ɗan wa ka tambaye kowa ka kawo rigimai ban Allah dukkan sallah guda biyar wacce take da kiran sallah biyu asuba ce kowa sani ba shi ba kan shi to he ce maka shi mai karanta mai gana maka he ce an ce a kiran sallah horko na asuba in iƙa an anan iya lissahin da iƙama kiran sallah ce mai zai ce kenan kin sallar iqama masu sai iqama ce ko kenan ai ta iqama anan hede ku hede da yace kenan a kiran sallah na biyu tunda kun ce iqama kiran sallah ce kun ce kuma ƙarshe ake ko kenan hede a ce kiran sallah na biyu tunda iqama kun ce iqama kiran sallah ce shi kuma kun ce a ƙarshe ake yin ta kenan hede a ce a kiran sallah na biyu ko an ta haka ne inda har kuna ne za a yi ƙarshe ne nasi sarihi karara shi ya hudi a kiran sallah na farko na asabar ce don ta ya kowa mai kiran sallah bai ce kama ba kuma iya kawo lafazin da suna abi dawud lafazin kiran sallah ne yake kaza abu mazura ba ne kama ba ne karanta kuma yace amma in ce a kiran sallah na farko na asuba ga abin zan faɗi wannan kenan sai ruwaya ta cikin sunan ibn maja cewa bilal yace asali ya iske nan salama an kira sallah ya iske ya ga manzala kamar an lokaci yayi ya ce a nan na ce ya sula ya kawo kalmar a salatu kayo min nan shewa da gidan bilal ya ce daga nan ya annabi ya tabbatar da da da da salatu ya ka ce ya tabbatar da ita a kiran sallah na asuba to kenan akan wannan magana ga ruwaya a bukhari ga aisha muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kiran sallah ma'ana iqa wannan as-salatu ana yin ta ka bilal kai wannan ruwaya bukhari da muslim ya ce bilal iya kiran sallah a cikin dare to me ka asuba sun shi ka salatu kuma kowa sun shi ka salatu kowa sun bilal da salatu kuma shi an cika shi annabi ce iyaye cikin dare kake na iya karantar da mu a salatu ba anan ta bana karshe ba tun annabi ya ce a cikin dare yake yi shukun bilal shi yake yana salatu can ga abu mahzura ya ce an koya mana kin salatu ko asaba shi yasa cikin wani littafin albani rahimahullah tamamul minna ya kawo na mas'ala ce gaskiya shi ce ma bid'a ce yin shi a cikin salatu ce ce ya saba sunna ta ya saba ma sunna kiran sallah salatu akan sallah karshe haka cikin wannan littafin subul salam wannan sanan ka wani ruwayi da magana ce hakikanin magana kiran sallah mushru ya san salatu yace dama an shar'anta ta da akwai ruwa da bukhari ya kawo lirji a qa'ima ko nabiy na'ima ko dama an shar'anta salatu dan a maido mai barci ya tashi mai kiyamul lailin shirya sawa ta kusa dama ka shar'anta ta haka cikin subul salam haka kana mas'ala kin asali ma shar'an ta salatin a ga to bazar zai ga yawayi za a sallah ita da ana ta na halaka aje a shirya ne a shirya mai sallah kiyamul layli san dare asba ta ta kusawa wanda yake shirya shirya mai barci ya tashi dama ta kayanta kuma daga baya kiran sallah wanda ka shi sallah haka cikin wannan littafi na mashhur hasan qalu balidu fi aqal musallin shi ma kawo masaloli ya jero su ya kawo ne ra'ayi kamar wata gaskiyar magana abin da yake sunna kiran sallah a salatu a yi ta a kiran sallah na farko na asuba shi sa muke yanzu haka nan wannan na zaba wannan labari inda muka yi masalar da aka fara a nan garin da aka fara a salatu aka tada hayaniya kan a salatu ya muhasa mun ka fitina sabuwa har ma aka nemi a kirayen dai da karin iko ana mu a lokacin allah kaddara umar sama'il alajikan shi shugaban ayyan ya zo garin na wani taro sai aka yi maganar cewa a wurin taron za a yi wani magana to allah ya sa kahin a yi taron da ke da naga motarsa da naga musabar shi a name da naga motarsa ma sai na cewa allah shi hansan isa yan wallah na ce mushi da allah muje karka na wajen uwar samari a da farko ni ɗayan ta yi kayan magarba da na jiran na zama na yi kawo tsohuwa zo to ku hankali ku hankali a garin nan an kawo sabon fitina an ka sa fitina wasu sun zo suna kiran suna a salatu a farkon dare kasu turfon ku hankali da gaya mashi haka sai shi musamman da cato ya ce dama an ba mu labari kin dama an ba su labari da magana a salatu da ɗaki to ki na gano dattijan ba malami bane ba sai na koma larabci da ce mishi wannan abin da wannan ya gaya maka nan bawan Allah me ra'ayin ga kanshi ha ka san fitina ce ba fitina ba me a shar'ance a wajen ka me kake fa in ta kawo masala dan ina tare da masala wannan cewa ina bice ina tare da su me ya kai fadraka ka san wani ce abin zai yanzu zani ba zan da zan da ba mu garba ba mu garba na dawo ne don dauki hasan isa muka tayi to a can ne a takaice dai muka dauko masala da shi musamman da Khalid da wani balarabi wani suka tare da su muka bayan tattauna magana ce gaskiya ce karshe ce gaskiya magana yace wannan magana ma da Ilyas yace wallahi mun yi zama na rabita rabita taro na malaman duniya na ko'ina ya ce mi wannan zama a tunis tunisi abin birnin tunis ya ce ai wannan zama na yi ji wannan zama ci he wasu suka kawo irin abin he wasu kawo akwai fitina a tunis an samu wasu jama'a ta musulmi suna a salata a cikin zara na harko bayan da aka saba ba a ƙarshe ya ce ya aka masa alayi a nan ta aurore ta abin sa aka aurore magana a hukunci kanta kenan ita ƙarshe da yanwa ita ba mu an tattara an tattauna ce ƙarshen abin da aka yanke suka ce gaskiya waɗannan jama'a kan hujja suke da haka mu kenan a matsayin wani malamai ba za mu ce ba hana su he dai in suna ga wata fitina gudun fitina wannan su hasa amma ba mu iya ce a shaɗanta a wannan ya ce wallahi ya ce haka aka tabbatar da magana wannan zama mun ƙari zama shi washe gari suka yi zama amerika an zamana ya leman kuma aka maganar amirin cikin malami a nan wani suke adawa da abin ya kawo maganar iya kawowa shi musamman iya dan haka hidayen shi ba da rubuta kai ta ta ta a nan shi da mai ita ce kai gama wani abin ba da hujja gaji kenan haka bin mu shiga abin da ke da hujja hana wani mu yake wani malamai ce bin mu shiga abin da ke da hujja kuma malamai sai fushi sai mutu daga cikin taron kuma ta kace da hujja muke da akwai hansa ko cikin uwa ma masu ganin dai tun ana Saudiya Saudiya ma gurin ilimi ba ilimi bane ba muna ga da nasi ne kuma abin da ya tabbata shi muke so muke ba an saba ba haka aka saba hata Saudiya amma abin da muna da hujjoji tabbatattu duk da masu ganin uzurinsu Allah san uzurinsu mu dai wannan shine uzurin mu shi hujjar mu da muke a salatu a kiran sallah na farko na asaba Allah tamkin sai ma ja a fito ta yi sala abinda ya zo na maganar buɗe sallah ɗan wawon masala na gada ko da nigeria ma alhamdulillah da duka mahiyo da suna sun fahimci masala yana gaba birgi masu da nigeria in ba wuri kan bade annan da yanzu yake saura da ba sai muna magana ta buɗe sallah yaya ake buɗe sallah فرقون صلى كده حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود abinda yake wannan ruwaya ta abdullahi bin umar iya ba da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana izaftataha salata in zai bude sallah in ba ne bude sallah rafa'a yadayhi hadaw mankibai iya daga hannuwan shi guda biyu hadaw mankibai dabra nan aka ce hazuwa aka ce dabra fas daidai haka wasu wasu haka to haka aka wace ya ce wai wata da yanzu gawo a ko aiki ya ka daidai da na ga ko wasu haka zai wani ya ƙi haka ya bankarewa to za ka gane kuskure ne a ya ka ce ma wa iza sajada wa za ya dai hadau man kibihi a sujada to a sujada za a haka idan gudu ba gani larabcin ba kalmar ta za ana haka a sujada kenan ana nin fasa ne kenan daidai shi a ta dabara a ce a sa daura ba gehi ba dabra hausa dabra kaza kenan haka yake daga kenan daidai ka hudun shi akwai ruwayoyi wasu kawo hiyal uzinai wurin kunnuwa wata ruwaya da ka hada a ce duk wannan an ce da ka hada zuwa kun da ka daga ba laifi ne ba da ka hada zuwa nan duk da ka daga ba laifi ne iya daga hannuwan shi in zai bude sallah dabra da ka hudun shi guda biyu haka haka ya ce waɗe zarafa a ra'asawo nuna ruku haka idan ya ɗago da sami allal daga ruku'i nan ma iya ɗagawa rafa ahu ma ka zalik nan ma iya ɗaga hannuwan shi ya ce ka zalika kenan daidai hazo min kibe kuma sai ce sami allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd iya sami allahu liman rabbana wa lakal hamd duk da mun san wanda ya karanci sifar salatin nabi na albani a rahimahullah kabbara da daga hannu kowanne ya tabbata a sunna annabi wani lokaci sallallahu alaihi wasallam yana daga hannu tare da kabbara Allahu akbar yace wani lokaci sai ya ce Allahu akbar kuma sai haka wani lokaci sai haka ya aje ya ce Allahu akbar wannan ukun duwan da kai ka sunna ko ka daga tare da kabar Allahu akbar ko ka ce Allahu akbar kai haka ko ka dago ka haka ka ce Allahu akbar dole kai da ko tare ko baya ko kai duk wanda kai sunna kai wannan shine muhimmancin mai so ya koyi sallah cikakka kuma kai rigima domin kaga yanzu wannan kamar su fasara na albanin mawalla a yanzu dai duk mai karanta siffa sallah duk suka da tauri siffa sallah da an zai haka suke yawo ba malami da ya tsaya ya yi littafi wanda littafi ne karami amma ya kumshi duk abin da yake da alaka da sallah ta kowace irin kafiya ce kowace kafiya in yazo duk inda yake da alaka da wani abin ya kama da shi duk inda yazo a sunna abin da yake da shi ba kun san sallah bace kun ne guda ba guda a hitam ahyana ya kaza yace ga hitam ahyana ke wani lokaci yayi wani lokaci bai muke nan to da amma da abin da yazo kan wannan mas'ala abin da ya tabbata wajen kabbara ne wajen sujada ne wajen azkar ne duk abin da yazo a tilka kabbara har karshe duk abin da yake da shi na ruwaya sai ya ambato mashi to wanda bai wannan ba akwai abin da ya ma zai inkarin shi kuma ko gani ka ci gada ma a wani lokaci ka zo da ka haka Allahu akbar ka haka ya ce baka sallama tun sai kai haka ka dauka kace Allah ku ba ko ya ga haka kace Allah ku ba duk wannan amma bi zuwa kanta me kanta wannan tayin zai san kenan ko ne ya tabbata hatta nau'in azkar wani lokaci yayi wannan wani lokaci yayi wannan duk wannan iya kama su mutum sai mai san karatun sallah cikakka samu lutan sai karanta shi da kyau kare ya har yanzu babu lutan kamar shi babu babu kamar shi kusa da babu kuma yau sana yi ko akan maza ba wani wani ya kama zaɓen shi ko kan kun safa sallar guda ya gurin amma a ce ko ina lungu-lungu abin da ya zo yake da alaƙa da wani masala zai kama ita ce wani ba wani kuma babu irin ta zo kuma ta inganta ba saɓanin haka to kenan maganar kabbara bude sallah ana bude sallah da kabbara kuma a ɗaga hannu daidai ka hudu an dago daga rukuyi ma a yi haka to sai ta yi wa kana la fa'alu dalika fi sujud wannan daga hannu bai yi a cikin sujud kaga ku an dawo da sujud ba daga hannu haka wannan ruwaya haka ta zo ko bukhari ya kata muslim ya kawo to wannan shi ne ka ta kenan muhimmanci irin da tawai masu kawo duk abin da ya zo ya tabbata a sunna zai sun inganta annabi wani lokaci haka kenan in zai sujada yayi in lokacin sujada yayi da ya tabbata amma anan kaga ba ku ce ba yi shi bi gani abin da abin da ya tabbata ne ina kwata ruwa da aka kawo shugaba ibn makin na daga hannu anu amma tabbas yin hakan ya tabbata shi sa albarin cikin fikin da ke tattalin shi da ya kawo masala annabi sallallahu alaihi wasallam iya daga hannu a wurin sujada ko dagowa ya ce a hayanan to wannan ba kawai ganin wannan fikin talibani ba kenan ba kullum ba annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba kullum ba yake yi sai ce maka a hayanan wani lokaci ya kan yi haka nan kiran wanda ya suna yi kuma wanda bai maka da sauki wanda bai ba sannan ba kullum bai ke sai ga wasu ɓanar abin wasu abu ya kore ta sai ce ba a yi ba don bai gani ba ne ba kai da annabi kullum yake ya kore ci bai ba shi ne magana ke mahimmancin karanta irin wanta da tawai da siffar sallah cikakka wannan gaskiya tuna a nan da ya ce a yi biyin wannan daga hannu a cikin sujada a yi ko ta sauri mana ce muku ya zo ya tabbata da sai sanar da dama na annabi daga hannu dukkan dagowa da tasawa ya tabbata yin hakan iyaye wani lokaci sai wa haddathani an malik an ibn shihab na cin gona wa da cin bukhari ya kata muslim ka ta ko ba ma malik wa haddathani an malik an ibn shihab an ali bin husayn bin abi talib كان حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن, علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله wannan abin sadina ke ban labari ina cewa manzana sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi sala iya kabbara a sallah kullama hafa da warafa cikin dukkan sunkuyawa da tasawa nan abin da yake mai jayi ai akwai tasawa da ba kabbara ko wace ce wadda ba kabbara tasawa da garkuyi ana kabbara ba kabbara nan ɗana ke da sami da kawai lati ko sami allah liman hamida kenan wannan abin da yake saboda tabbata kun yin kabbara daga dukwar tashi asan da wannan gurin abin da da wancan kadan ne ba dan wuri guda ne na tasawwur daga ruku'i ne ake sami Allahu liman hamida wannan sai yace wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an sulaiman bin yasar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi fi salah wannan ruwaya ta suleiman bin nasar iya ba labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam kan da rafa yadda fi sallah kawai iya daga hannu a sallah man an gaya mana a nurare ne dagowar kasarwa ko sai haddasa ne a malik na ce muku kuna mace ku tuna mani da muka zo kan hadisi ne matsayin hadisin wannan yana da mahimmanci mahimmanci mutum ya san akan mai tashi in kana karatu ba kurin ka sha karatu ba kana da madogara mai inganci ruwaya a za ka rike ganin kanan hujja ita amma wai mata inganci kaka ta wani hujja da kacar kaza ce gasar mata malik da shi mahimmancin magana ta ce abinda muke kan shi muna so abinda mutum ya tashi ya san abinda ya balle kan da ta yi ya kame alama ya kai alama da ta yanka makasa sahihi ko kasa sad da ibi kasa da kurin ka huta ba ma kada wani rubutun sad da kasan kanka da kadiba kasan abin da yake ciki dan kasan kullum ka zo kasan me madogara ka kan masala kaza kaka hodi a ce ba haka gwamnati ta rigima sai duka da wannan hadisin sai inganta ko na hadisin sai da gairi sai ce wa haddathani an malik an ibn shihab ana abi salamah ibn abdurrahman ibn auf anna aba hurairah anna aba hurairah kana yusalli lahum فيكبر كل ما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك أنا رواية أنا رواية بخاري كاتا مسلمة كاوتا أقول لك أنت cewa abu huraira na abu salama na abu abu shi ke ba labarin na abu abu salama tabi'i ne ya ci bayan tabi'ai shi ba sahibi bane ba iya akwai abu salama wancan mutum musalama ba shi bane ba shi za ku je wuri da yawa shahara dan malami ne kwarai na malaman tabi'ai da Abdurrahman bin Auf ne yake ba labarin Abu Hurairah radiyallahu anhu kana yusalli iya musalla Abu Hurairah yana musalla yace fa yukabbiru kullama hafada wa rafa Abu Hurairah yana yin kabbara dukkan sunkuyawa da tasawu duka duk ana iya kabbara fa idan tarafa idan ya kare sallar Abu Hurairah kan sallah ke mustakka in ya kare ya kare sallah sai jiwa sai ce musu wallahi ni yace na rantsa da Allah inni la ashbahakum bi salati rasul na yi kowa na yi ku kwata mata sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar da ne haka manzo Allah ya tabbas ya sallar iya kokari yace yanda manzo Allah ya ga iya yi su ma kuma anan su su su mai su na ba su manzo Allah ba amma sai musu yace haka ya ga manzo Allah yi nan ya kai ashbahakum har ma wa suka ganin iya masa alfahari ba suka suka ma yayi na yi ku tabbata ta tabbas eh nan gaban garanti ne ya kowa riki ina manzo Allah sallallahu kina ma hamma su ganin kenan da su yake kina ba wanda ya shi kenan yayi kowa kwatanta yana mutum sallama abin da sai kware yake akan shi ya kula da shi sai wa haddathani an malik an ibn shihab an salim bin abdullah anna abdullah ibn umar kana yukabbiru fi salah kullama khafada wa rafa nan bayan mun ji da hadisan rufu'ai kuma ka ji maganar ta anan sahabbai kan da matsala guda ke ba wani canji daga baka a takaice kuran shi muhimmanci a kama ga manzo Allah kaza kuma ga yan bashi ma bashi ma dan doke maka wani awaya daga baya ko an masa kwarin shayi sai ka maka wannan maganganun sahabbai ga su su ma ga abin suke kina abin manzo Allah yayi haka kuma sahabbai suka yi wannan aikin aikaci yace Abdullah bin Umar shi ma kana yukabbir fi sala'iya kabbara a salati a wani hali kullama khafada wa rafa iya kabara dukkan sunkuyawa da tasawa shi ma dai sahihi ne ya inganta yau da yau da yau da yau da bamu da ifi gaba daya yau duka cikin sahihi mun ce gaba da yau alhamdulillah dama ya abubuwa inda da yafi sun yawa an ce an ya mai suna a dama abubuwa ne an kaɗan a ciki dama an da duka da yafi suke da yawa ba ba ba mai suna a wani matsayin yanzu sa kullum abin da ke da inganci shine madogara kuma shi ya yawa ciki sai ya ce wa haddathani yahya an malik an nafi anna abdullahi bin umar kana idza iftataha as-salata rafa'a yadayhi hadaw mankibai wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma duna dhalik cewa wannan ruwaya ta abdullahi bin umar ya kasance idza iftataha salata idan ya bude sallah rafa'a yadayhi hadaw mankibai iya daga hannun shi dabra da kahudin shi nan an ce dabra da kahudu wata ruwaya an kawo hiyal uzunai nan shi ta kenan tun daga nan haka haka har zuwa da kunnuwa ko mamman shafi a cakai tsaka tsaki haka kaga in kai haka ga ka haɗe ga kunne ko ne ka tabbatar da shi amma bai ce ba amamun ki bai ba amama za ka haka za ka kabar haka ka haka haka ne fas daidai ka wani haka tsakanin ka hudu da kunne ne ake kakka yi nisa da yawa ya zama to tsakanin kunne da nan haka haka haka ya ce wa haddasa ni a nan ko a ya ce kenan kada zafta ta salata da fa'adi ya zama kibe dilabin umar in ya bude sallah iya daga hannuwan shi dabra da kawunin shi wai za rafa'ar wai za rafa'ar asar na ruku in ya dago kanshi daga ruku'i ma rafa'ahuma duna zalik iya daga su dagawa da bata kai ba ta harko kenan kenan ta ɗan zai rukuyi ta yi zama a kan wanda in ya taso haka abdullahi bin umar yake wa haddasa ne an malik an abi nu'aym wahab bin kaisan an jabir bin abdullah annahu kana yu'allimu mutakabir fi salah qal فكان يأمرنا نكبر كلما خفضنا ورفعنا نعم جابر بن عبد الله kamar da shi wahabin kaisa da ke cewa jabir iya karantar da su yadda ake kabbara a cikin sallah malam musulman ya ce fakane amurna iya mana umarni nukabbiru kullama hafadna wa rafa'ana mu yi kabbara duk lokacin da muka sunkuya ko duk lokacin da muka dago kenan dukawa da tasawa ko ina akwai kabbara wannan shine abin da yake a wannan wurare ina ga ganin lokacinmu hadisin gaba ya ɗan tsawo na ya kamata kenan mu takaita Allah kai mu fata sama insha Allah inda darasinmu na sha takwas ya zo ƙarshe Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته